to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ayat da muka tsaya jiya Allah yana faɗin cewa wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiyus salihun inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an gama suran wato surar ta zo ƙarshe an gama bayanin annabawa tun daga annabi ibrahim annabi nuhu annabi ayyuba annabi yusuf annabi dawudu annabi sulaimanu da annabi nuhu da kuma annabi isma'ila da zalkiflu da annabi zakariya da annabi yahaya duk an gaya mana su annabi lutu a cikin wannan sura da annabi zannun wanda shine annabi yunus da annabi isa wanda aka cika lissafin annabawan da shi bayan gama waɗannan annabawa aka dawo kan maganar manzon Allah shi ne ake rarashinsa ana gaya masa a matsayoyi irin nasa da nuna girmansa wa ma arsalnaka ba mu aiko ka bayan rasulallahi illa rahmatan lil alamin sai don ka zama rahama ga dukkan talikai to ayar da muka ja yau shine wanda zamu fassara yanzu kul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ka gaya musu ya rasulallahi ni wahayin da ake yi min na annabta da manzanci na daga ciki abin da aka ce min irin na shauran annabawa ne wato a kadai ta Allah shi kadai kowane annabi za ka ji yana ce an ibudullah ma lakum min ilahin ghairu fattaqullaha wa atiuni fattaqullaha menene an ibudullah wattaquhu wa atiuni kowane annabi in yazo sakon kenan shine annabi ke ce ni ma nawa bai saba ba yuha ilayya an yi min wahali wahayi kuma ana yi min ko yaushe annama ilahukum cewa Allah nan ubangijinku a kaɗaita shi da tauhidi ilahun wahidu shine Allah guda ɗaya fa hal antum muslimun ko kun ji kun sallama kun miƙa wuya kun amsa sunan musulmi na فإن تولوا فقل عزمتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا فقل عزمتكم على سواء wa ina diri a ƙaribu nan ba idun ma tuwadu Allah ya ce wanda ya karɓi wannan aika ya kuɓuta ya samu madogara zai sami sakamako mai kyau amma wanda ya ki amsawa na haka fa in tawallau in kun ki amsan wannan musulunci kun ki gaggata wannan wahayi kun ki karɓan wannan aika fa kul ka gaya musu ya rasulullahi azantukum ina sanar da ku ala sawa'in a wurin Allah ba ku rage shi da komai ba don ka karɓi musulunci ka musulunci wurin Allah ba ka kare shi ba don mutum ya yi kafirci ya ƙi yin musulunci a wurin Allah duk ɗaya da cuce shi ba na haka azan ku ina sanar da ku ala sawa'i a wurin Allah ba zai rasa masu bauta masa ba irin duniyan mu nan duniyan mu nan duniyan mu nan a wurin Allah ba guda ɗaya bane jingim ne banda Allah ba wanda ya san yawan kuma halittun da ke cikin duniyan nan namu to haka ta halittun wasu duniyoyin mabambanta su ma daban ne kuma akwai waɗanda ko saban Allah ma ba su taɓa yi ba su ba yi kuma don su yi saban ba dan adam da aljan shi ne kadai Allah ya ce in sai masa yi ya ce ba zai yi ba bari ya ce ba zai bari ba amma sauran halittun Allah kowa da Allah ya ce yayi da yayi ba ne saba wa Allah sai dan adam ko aljani amma mala'iku tun da aka yi su ba mai sabon Allah a cikinsu dabbobi da kake gani da tsire-tsire duk abin da Allah ya ce su yi ba wanda ba sa yi hatta wannan bishiya da wannan sandararrun abubuwa halittu ne na Allah don ran da Allah ya ce mata yi kaza duk lokacin da ta yi babu wanda ake sa shi ya ce ba ya yi ko a ce ya yi ya ce na manta ko a ce yayi ya ce ba yanzu ba sai dan adam ko aljini to don haka dan ka bi Allah ribar ka ce in ka ki Allah ko ka ki wa Allah biyayya asaran ka ne haka a wurin Allah Allah ya ce a gaya maka duk daya da ka bi da baka bi ba duk daya azantukum ina sanar da ku ala sawa'in akan daidai gidajen guda biyu aka yi ga na masu biyayya an tanada musu ga na masu sabawa an tanada musu naka duk wanda kai ana da masaukinka ka kaga kenan ala sawa'i wa in adri ni dai ban sani ba aqribun am ba'idun ma tu'adu abinda aka alkawarta muku na cewa za a tashi kiyama a sa masu biyayya a aljanna a sa masu sabo a wuta nan kusa yake ko za a daɗe kafin a zo yana da nisa ni ban sani ba wa in adri ai ma adri ni ban sani ba a qaribun nan kusa ne an ba'idun ko nesa ne ma tu aduna abinda aka alkawarta muku na alkiyama da shiga aljanna wurin masu biyayya da shiga wuta wurin masu sabawa wannan Allah ne ya barwa kansa sani na'am إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون innahu ya'lamu al-jara min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun Allah ya san duk maganar da kuke yi ko kun bayyana ko kun ɓoye ko kun yi a cikin ranku ko kun fitar da shi Allah ya sani dan akwai maganar da za ka yi wanda kai kanka ma baka ji me ka faɗa ba amma ranka ya raya maka ai da kaza kaza din nan da kaza ne shi yasa a ko ina ba a rubuta maka wannan amma in ka je makka irin wa'annan ma ana rubuta misali yanzu ka je ATM za ka cire kuɗi mafi yawan kuɗin da za ka cire naira dubu talatin ko ashirin da biyar kai shi ma hamsin sai ka ga wani ya zo an cire masa miliyan biyar ba na yi haka ba an cire masa kuɗi miliyan biyar a wurin irin masu POS ɗin nan ba sai ran kai fara rayawa ina ma a ce ko ba biyar ɗin su zube duka ba ɗaya miliyan ɗaya dai ya faɗi bai gani ba kai kaga da na ƙara auki shi ka yana da hudu tun da biyar ya karɓa to wannan tunanin da kai yi maza ka tuba wa Allah ba za a kama ka da shi ba tun da baka riga ka aikata ba amma yin a makka ne wani yana kirga kuɗi sai ka gani ka ce ina ma su zube ɗiba sai a rubuta maka kudinsa ya zube ka ba a matsayin sata saboda ka nufi haka wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nusiku min azabin alim ina wani wuri ne ko a talabijin ko a youtube ko a waya social media sai kaga wata mace ta yi shigan banza shedan sai ya raya maka ina ma wannan a samu ai kaza da ita to yi maza ka tuba ka tuba wa Allah ka yi mummunan abu ka yi laifi na gani da kuma wannan tunanin amma ba za a kama ka da shi ba amma in a makka ne ka ga wata mace ta ina ma a samu wannan ai kaza da ita sai a rubuta cewa ka samu kai ga laifin da ma aka rubuta maka akan na lalata da ita wannan matar saboda haran ka ya laya har ka tuna har ka so a ce kayi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin yuziku min azabin alim shi yasa a wurin ko tsuntuwa aka hana tsuntuwa an hana yin tsuwa tsuntuwa kaga balle sata ke in ka shiga aikin matarka ta aure an haramta maka kwanciya da ita kaga matanka na aure aka haramta maka ita balle matan banza ke to shine bambancin wancan wurin da nan dan haka Allah ya ce wa inna qari wa inna adri aqribun am ba'idun ma tu'adu innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli Allah ya san maganar da kuke bayyanawa duk maganar da ka yi ta a bayyane ta ji wani ma ya ji Allah ma ya ji Allah kuma ya san me ka faɗa wa ya alamu ma taktumun Allah ya san abin da kuke boyewa wanda daga ku sai aminanku ko daga ku sai kanku ba kuma furta wani ya ji ba to wannan maganar ma Allah ya ji Allah ya san shi na'am فإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلهي وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلهي Allah ya ce da ya mutu dai har yanzu wannan aika da aka aiko ni da shi wanda suka karba dai sun amfana amma wanda ba su karba ba la allahu fitnatul lakum ko wani jarrabawa ne Allah ya kawo muku ga annabi ga manzo ga qur'ani kuna kallo ba karba ba wanda yana nufin kama ku wa mata'u ya ba ku wani ɗan jin daɗi ilahi ne zuwa wani ɗan lokaci kaɗai shine a rayuwarku zuwa mutuwan shi kafiri duk daɗin da ya ji a rayuwarsa iyakan ƙarewarsa nan da ya mutu daga nan da ya mutu ya daina jin daɗi kenan in wahala ma ya sha a duniya to zuwa ranar mutuwarsa daga nan da ya mutu zai gane wannan wahalar ashe daɗi ne in ya shiga cikin wancan wahala na azabar kabari Allah ya kiyaye mu mai nadiri ban sani ba a ƙaribin an ba'idun ma tu'adu nan kusa ne ko nesa ne abin da aka alkawarta muku innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli Allah shi ya san abin da kuke bayyanawa na magana wa ya'lamu ma taktumuna shi ya san abin da kuke koyewa wa in adri nan ma nan ban sani ba in wa in adri la'allahu fitnatu ko zai iya zamowa muku wannan mai zama wata jarrabawa wata fitina da Allah zai kama ku akan ta ya azabtar da ku wa mata'u ya ba ku wani dan jin daɗi a rayuwar nan taku na duniya ilahi ne zuwa iyakar rayuwar ku zuwa mutuwa wannan ma duk ban sani domin waɗansu daga ciki kafirai ne wanda suka walda musulunci amma kafin mutuwar su Allah ya ba su kyautan imani sai suka musulunta har annabi yana ba da wani hadisi yace Allah yana dariyan waɗansu mutane guda biyu a lahira sun zo su biyu duka za su shiga aljanna amma a cikinsu ɗaya shi ya kashe ɗaya ɗayan shi ya kashe ɗaya amma za su duka za su shiga aljanna Allah yana ganin su sai ya yi musu dariya ka ce kamar yaya ya rasu da layi ya ce ɗayan da kafiri ne aka je yaƙi da musulmi sai wannan kafiri na da sai ya kashe musulmin nan musulmin ya samu shahada ana zaune kalau kafirin nan shi ma sai ya musulunta da ya musulunta aka je wani yaƙin shi ma sai wani kafiri ya kashe shi sai ka su a lahira wannan shi ya kashe wannan amma za ku shiga aljanna akan daraja ɗaya na shahada shi ne Allah yake musu dariya Allah yana dariyarsu su biyu akan cewa ɗaya dai ga shi shi sanadin shahadar ɗaya amma kuma ba hukunta shi za a yi ba a'a matsayi irin nasa za a bashi saboda ramin Allah ta biyo ta kansa shi ma ya musulunta ya tafi yaƙi ya samu shahada wani nazari la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahi ko wani dan jin daɗi ne za ku yi na kafircin daga baya kafin mutuwan ku Allah zai ba ku imani ku zama kun musulunta wannan dukkan sani ban ji Allah in ji manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya sani sai abin da Allah ya sanar da shi abin da Allah ya sanar da shi ya sani abin da Allah ya ga dama bai sanar da shi ba to za ka samu kuma bai sanar da wani ba a cikin annabawa duka to da ka shi ne matsayi na farko amma ba wai ana nufin ya san dukkan gaibin Allah a akwai gaibin da Allah yake tsanci kansa da shi shi kadai bai sanar da ku annabi Muhammadu to wannan ba za ta annabi ya san wannan gaibin ba amma akwai gaibin da kuma daga Allah ba wanda ya san shi sai annabi Muhammadu ko sauran annabawa ba san shi akwai kuma gaibin da annabawa da annabi Muhammadu duk sun sani amma sauran mutane ba su sani to haka aka kasa gaibin kashi biyar to nan abin da Allah ya ce wa manzon Allah ban sani ba zai iya zama muku wani fitina ne har ku mutu ba ku musulunta ba ku je ku fada cikin azaba wa mata'un ko ku a'a za ku dan ji daɗin kafircin ne dan kaɗan ilahi ne kafin mutuwan ku za ku karɓi musulunci wannan ma ban sani ba innahu ya'lamu dara min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun wa yanzuru ila allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahi qur rabbikum
وربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله يكي قل يا مسو ربكم بالحق الله أبنجزنا كي يكونشي دا أهدلشي دا قسكيا أو ترواية كما قال ربكم بالحق النبي محمد سيكي rabbi ubangiji na hukum ka yi hukunci tsakaninmu da kafiran nan bil haqqi da gaskiya tun a duniya ka nuna su wane ne naka suwaye waɗanda suke ba naka ba ya Allah suwa ke binka suwaye suke saba maka mu dai wa rabbuna rahman Allah ubangijin nan namu shine mai gama kowa da kowa da rahmarsa a nan duniya almusta'an wanda shi ake neman taimakonsa cikin dukkan al'amura alama ta na kan abin da kuke sifantawa cewa kuna sukanta manzon Allah maganan nan ne fa tun farkon sura Allah bai barta ba tun farkon sura ba sun gaya manzon Allah bal qalu afghasu ahlami bal iftarahu bal huwa sha'ir ba sun faɗa ba sun ce masa sihirun mai sihiri ne a'a mafarki ne a'a dadin bacci yaji a'a sha'iri ne mawaki ne a'a shi ya kaga sun faɗa wa Allah sun gaya manzon Allah wannan shine nan Allah ya rufe magana ya rufe suran da ba shi hakuri kai hakuri Allah shine abin taimako wanda ake neman taimakon su akan sifan taka da suke yi da munanan sunayen nan su ce maka boka su ce maka makaryaci kai ka kirkira su ce maka mawaki su ce maka mai surkulle wanda yake mafarki ya faɗa to wa'annan duk Allah ya san ƙarya suke yi sai dai akan gaskiya take sura ta ƙare kenan za mu shiga sura ta gaba suratul hajj na'am سورة الحج مدنية وآية ست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم sura da ta kare wannan suratul hajji a suratul anbiya'i an shigo suratul hajji wanda tana da ayoyi guda 76 suran ita ta madina ce wannan wanda ta kare na makka mai aya 111 suratul anbiya'i ita ta makka ce wanda za mu shiga yanzu suratul hajji suran madina ce amma za a ji ayoyin makka na bayyana a ciki su dama surorin makka abinda suka saba tattaunawa shine maganan aqida za a mutu za a tashi sannan a kaɗaita Allah wannan ne tafi magana maudu har ra'isi kenan amma surorin Madina za ka ji yadda ake shirya gwamnati da yadda ake shirya yaƙi da yadda ake ba da farillan abubuwa sababbi waɗanda ake zubawa na farillai da sunnoni da bayanai na irin zamantakewa amma a makka abinda ake nema a tabbatar kawai shahada kalmar shahada kalmar shahada ya koki gaba ɗaya sai da aka dawo madina aka fara yin su to a wannan sura suratul hajj ne ma zaka ji inda aka bada umurni da izinin ayyakin uzuna lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir to haka sura ta fara da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim lallai girgizar da za a yi wacce za ta nuna tashin alkiyama wanda daga ita sai zuwa filin alkiyama hura kaho da za a yi kenan matattu duk su tashi masu rai da suka rage duk su mutu a haɗu a filin kiyama wannan zalzala wannan girgiza wannan jijjiga wannan razanawan shaiƙun wani babban aiki ne ko babban abu ne azimun mai girman gaske za ka ji daga cikin irin abubuwan da ke faruwa na razana da tsoro da firgici da tashin hankali mutum har sunansa zai manta wa ke maganar suna za ka ji mace tana manta ɗan da ta haifa yanzu a cikinta ba ta ji zafin naƙudan ba ba ta gama mai ta haifa ba ta tsallake shi ta tafi shi ko baya jiran a bashi nono ko ya girma ko waye yanzu zai tashi a lokacin yanzu zai tarda ta a filin alkiyama kaga ai tashin hankali ya kai يوم ترونها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أودعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها الله يتران لذاك جوانا تاشن القيامة تزهل كل مرضئة أما أرضعت razana da firgici zai sa kowace wani shayar wanda nononta na bakin ɗan wurin shayarwa shi ne ma'anar murziya ba wai kawai tana shayarwa ɗan yana baya ba a'a tana shayar da jinjirin ga nononta a bakin yaron yana sha za ta razana za ta firgita ta jefar da yaron ta kama gaban kanta ba ta san ma me ta jefar ba saboda kawai tashin hankali da firgici za ta wofinta ga abin da take shayarwa wa tazaru kullu zati hamlin hamlaha macen da take da ciki wanda ta mutu da ciki ko wanda aka yi busan lokacin tana da ciki take za ta haife abin da yake cikin nata ko bai kai lokacin haihuwa ba ko da cikin na wata ɗaya ne lokacin za ta haife shi in an ji girgizar tashin alkiyama ko ta mutu ne da cikin aka binne ta da cikin to da ta tashi za ta taso ne ta haife cikin ta tsallake shi ta wuce dukkan mai ciki za ta haife cikinta. وترى الناس سكارى Allah ya ce za ka ga mutane suna magagi kamar sun sha wani abin maye sun bugu irin wanda ya bugu dinnan ba za ga yana raba hanya ba irin masu su gawa shi su fuguna su gaishe su dinnan ba buguwa ne suke sawa ba to tashin hankalin nan ya wuce nan batun raba hanya kan ko wani tantele ko surkulle babu ma maganan wannan za a rika maili ne kawai a karkata ta nan a juya a karkata ta nan ba a san me ake ciki ba wataran nasu su kara za ga mutane a buge a make a cikin maye wa ma hum bi sukara ba wani abin maye suka sha ba me yasa suke haka walakin na azaballahi shadid tsananin azaban Allah ne kawai suke fuskanta ko suke cikinsa shi yasa suke wannan mayan amma ba wai don sun sha wani abin maye ba ina abin ya wuce haka wa minan nas ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض Allah ya ce cikin mutane abin mamaki za ka ga wani yana jayayya da Allah yana jayayya kan sha'anin Allah a ce Allah ya ce kaza shi kuma ya ce to in kaza ne ya yi kaza ba me yasa kaza bai zama kaza ba misali an ce Allah ya aiko annabi gashi nan annabi Muhammad ya ce me yasa ba aiko shi mala'ika ba kaga ai wannan yayi jayayya cikin sha'anin Allah ko yace me yasa ba aiko wani babban mutum a ɗa'i ko wani mai kuɗi a makka ba laula nuzula hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim kaga wannan ai ya wuce matsayinsa mujadilu yana jayayya billahi cikin sha'anin Allah da gairi ilimin bai tanadi wani ilimi ba bai da wata masaniya akan jayayya wala hudan bai kan wata shari'a wala kitabin munirin ba wani littafi mai haska masa a'a kawai an wajabta masa halaka ne saboda shi ɗan wuta ne saboda zai shiga azaban Allah shi yasa har jayayyan ma da Allah zai jayayya ɗan adam ya saba irin wannan taurin ido da taurin kai wa Allah ɗin akwai wani aya cikin tsoron yasin Allah yana ce mamaki ɗan adam ɗin nan ba kalle shi lokacin da aka haife shi baya iya yi wa kansa komai baya iya yin komai komai sai an masa wai yau shi ne ya isa har ya girma wai zai je bola ya ɗauko ƙashin da ya tsufa ya ruɗe wanda ake murmusawa ya kawo gaban annabi Muhammadu yana murmusawa Muhammadu ta ce Allah zai tada wannan Muhammadu ka ji tsoron Allah ba yanzu wannan ne Allah zai tsage shi ne Allah ya ce ya manta shi fa da maniyi ma aka yi wannan kashin ai yana da gari ma har ya kai a murmusa shi yana da gari ko shi ba ruwan maniyi ne mai rauni da shi aka yi shi ne Allah ya ce awalam yara linsanu أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الله يتباشى أنفه قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يا من تاشي da ruwan mani ma aka yi amma wai yau ya zo duniya har ya zama mutum har ya isa mai hankali ya iya tunani wai bola zai zai ya ɗau tsohon kashi ya zo gaban manzon Allah yana murmusawa Muhammadu yanzu wannan ne kace Allah zai tashe shi wannan har ya tashi ya koma ya zama wani halitta har a masa hisabi har a sa shi wuta ko aljanna ya murmusa kashin kashin yana gari shine Allah ya ce dan adam da da da taurin kai da karfin hali to shine nan Allah ya ce ka za ka tada irin su suna jayayya cikin sha'anin Allah ba ilimi bai san me yake faɗa ba ba littafi ba wani littafin da ya haskaka masa baya kan wata shiriya haka kawai shi dai don a ce shi ma ya ce Allah ya ce shi ma ya ce ko kai ne wani sai ka gan shi a gaban Allah an kama shi za mai azaba kuma ka ji ya fara tuba yanzu wani abin dariya da yake faruwa a irin zamani a ba shi dai Allah yana yi mana irin tiktok din nan ba akwai su ba ga mutum ya fito yana kudin dubu ashirin ya kama sunan wani ko ya kafe hotonsa yana ta zagi sai a yi lallaba wuf a kama shi sai ka ji ya zo yana wallahi ni ne amma na tuba amma ba zan kara ba lalle na yi kuskure ha ko da kana ina ne baka yi kuskure baka yi tunanin wannan ba baka san duk inda kake za iya kama ka ba wannan ma ba wa'azi ne kwanan nan an kama wata mace wanda take maganganu cewa duk wanda ya aure ta ko ya auro mata nata ko kuma ita ma sai ta auro tata ko kun gane maganar ba ku ji lokacin da ya kama ta ba aka kama ta aka zo aka saka ta ita ma aka kama mata kyamara ke kika yi wannan magana ta ce ita ce to yaya ita ai da ba ta san za ta zo hannu ba ne don haka yanzu dai ta yi nadama ta janye wannan magana to dan adam kenan fa to wai har Allah ya zai masa haka Allah nan da zai zo ya maka samun kazan kukun da ba za ka iya kwacewa ba yanzu gara na duniya ma in ka samu wasu ƙwararrun lauyoyi ka samu ɗaurin gindin wayoyinsu daga cikin mutanen gwamnati sai ka ji an fara ba da belin ta ana cewa a je a duba dai ko ba ta da hankali ne a kai ta gidan mahaukata a duba ta ko ba ka ake yi ba ƙarshe sai ka ji an sake ta to kamun Allah haka ne Allah in ya kama ka wallahi in dai ba ceton manzon Allah mutum ya samu ba ai ba wani ma mai iya zo wani lauya ne ma zai san shi gaban Allah ya ce my lord ni nake tsaya musu akwai na ce yana fama da my lord din da yayi a duniya tukunna wanda yayi inda ya tsaya musu akan gaskiya da wanda ya tsaya musu akan ƙarya yana fama da wancan bai son ma a ce shine lauya zai so a ce nan da ba shine ma yayi wa'incan ayyukan da yanzu ake tambayar sa akan su ba kaga sai ba zai ta kanka ba haka mu kiyaye jayayya da Allah kar a yadda a ce Allah ya ce kai ka ce kai ma ka ce ko Allah ya yi kai ma ka ce ga wanda za ka yi kuma ba irin na Allah ba a sabanin na Allah misali yanzu masu yin hasada ai da Allah suke yi Allah ne ya dubi wani ba ruwansa da ka girme shi ba wani ruwan Allah da cewa da ka fi shi ba ruwan Allah da cewa shi dan talaka ne ko a sai yace shi ya ba wannan abu zaman lafiyanka ka ce Allah ya isa da haka zai iya yin fiye ma da haka saboda haka kai ba ruwanka ka sallama amma sai ka ce a'a waye muna nan da mu din wane ya zama kaza ai wallahi bai isa ba sai mun ga abin da ya ture wa guzu nadi to kafin guzun ya ture nadi kai sai a ture ka yanzu yanzu sai ka ana shirya maka azana ko kasa ko akai ana cewa ga nan ana shirya dan yi akan ka kuma abin da Allah ya shirya din yayi kaga baka ga nadin buzu ba kai an ture ta ashe gane da ka sallama kuma in ka je lahira ba za ka tarda zunubin wannan asalan ne da kai shi ko wannan Allah ya dade yana nan in Allah ya ga daman ya ja zamanin sa zai ja ya ta tafiya sai ya kai inda Allah ya ga daman dan haka kar mu yadda Allah ya ce mu ma mu ce kuma mu zo faɗa ɗin mu faɗi opposition wato mu faɗi sabanin abin da Allah ya ce Allah ya ce ya fifita manzon Allah kai ka ce a'a bai fi kowa ba kana jin Allah zai fasa saboda kai ina ce sai da mutum ya tuntunci azaba amma matsayin manzo Allah ya ƙara ɗaukaka kenan kai wannan kin da kai ma ya ƙara wa annabi daraja saboda an ƙara ganin wani bara gurbi a cikin masoyinsa da ana tsammanin sai masoyinsa ne aje kai din dan wuta ne sai a cire mutum Allah ya kiyaye saboda haka Allah in yace to aji a yadda a sallama shine zaman lafiya amma wanda suke jayayya cikin sha'anin Allah zaka tada ba su da wani ilimi mai haskaka musu babu wani shirya mai dora su akan haka babu wani littafi da zai sa su ce da shi suka dogara suke jayayya da Allah babu kawai dai Allah ya rubuta musu fata ne ya wajabta musu fata shi yasa suke irin wannan kutuba alaihi كتب عليه كتب عليه أنه من تولاه فعنه يدله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يدله ويهديه إلى عذاب السعير Allah ya wajabta wa masu jayayya da sha'aninsa ɗin nan azaba, abinda Allah ya rubuta shi ne annahu man yudilluhu kutuba alayhi annahu man tawallahu cewa duk wanda ya jibinci shedan ya ya kifin manzon Allah ya bi hanyar shedan fa annahu yudilluhu shi fa shedan din ne zai fadda mutum ga hanyar Allah ya aiko manzo ga hanyar shedan ya ce ya ƙaryata manzo sai mutum ya kifin hanyar Allah wurin gaskata manzo ya bi hanyar shedan wurin ƙaryata manzo to ai shedan din zai fadda shi an wajabta masa shedan ne zai fadda shi zai nuna masa hanyar da zai bi ta har zuwa azaban wutan sa'ir annahu yuzilluhu zai bar da shi wa yahdihi zai dora shi akan hanya ya nuna masa ila sawa'in ila azabin sa'ir zuwa azaba na wuta mai kuna sunan wutan sa'ir jama'a wutan Allah da ake mana wa'azi da su din nan duka wallahi gaskiya ne wutacen Allah sun kai guda bakwai akwai wannan da aka ambata sa'ir akwai wanda ake ce mata sakara akwai wanda ake ce mata jahim akwai wanda ake kira jahannama akwai hudama akwai hawiya akwai laza duk Allah ya kiyaye Allah ya tsiratar da mu to kulawa da sallan farilla a jami'i shi zai toshe maka kowace kofa na wuta duk inda aka yi da kai wuta ba ta rabu a jikinka inda kana sallah ka kula da tauhidin Allah ka kula da jam'in sallah haƙƙin mutane kuma karkace karkace haƙƙin mutane domin duk sallan ka wallahi in ka cuci bayan Allah wurin cin naman su ko cin haƙƙin su ko cin dukiyansu ko cin mutuncin su domin duka uku abin da za a je lahira ne annabi yana cewa mumini wani zai je lahira da tarin kaya na alheri komai nasa alheri ne ladan farilla da ladan nafila ladan biyayya da ladan sada zumunta amma sai ya je lahira ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya ci dukiyan wannan ya yi kasafi ma wannan ya doki wannan ya yi raɗan wannan to sai a rika ɗiban wannan lada nasa ana biyan ladan wannan wanda ya zage shi ladan wanda ya yi wa kasafi za a biya wanda ya ci dukiyansa za a biya wanda ya ci mutuncinsa har sai ladan da ya tabbaci lahiran nan sun kare kuma waɗanda ya ci musu mutunci ko ya ci musu haƙƙi ba su kare ba domin mafi muni yanzu abinda mutane ke aikatawa wanda za su je su tar da shi a lahira ya cinye dukkan aikin ba su lura ba babu kamar zane da matan aure inna lillahi wa inna ilaihi a'udhu billahi Allah kiyaye mutumin da duk yayin zina da matar wani annabi ya ce ranar lahira duk aikin sana alheri za a ɗiba a ba wani zina shi kuma yaya ga laifin zinansa ga laifukan da ya aikata a duniya don haka a kiyaye jama'a a kiyaye a kiyaye Allah kuma ya kiyaye haka mai zina da matar maƙocinsa a zani bi halila tijari ko ku yangan maƙocinsa duk waɗannan abubuwa ne da suke cinye ladan mutum ga shi ya yi ayyukan alheri da yawa amma ya tashi babu komai to sai ya ƙare ladan babu amma kuma ga waɗanda ya shiga haƙƙinsu suna nan sai su ce ya Allah in dama in an ba mu ladan san muna son ya rinjaye laifin mu ne tunda muna da laifi ai mana hisabi a ɗebi iya yawan laifin mu maimakon ladan sa da za a ba mu sai a fara lissafi a rika ɗiban laifi ana laftawa mutum a maimakon cin amana ko cin mutuncin da ya yi wa waɗanda ya ci mutuncinsu ko ya ci haƙinsu a ɗaya zunubai a tara masa ya zama da ya tafi da layira da lada mai yawa yau babu ladan sai zunubinsa sai zunuban da aka tara masa na waɗanda ya cutar da su sai zama bai da wuri zuwa sai wuta Allah ya kiyaye don haka Allah ya ce masu yin irin wannan jayayya da sha'anin Allah shedan ne ya wajabta musu bata ya koya musu bata ya dora su akan hanyar da za ta kai su har wutar sayar Allah ya kiyaye lokacin sallah ya naga jama'a sun taho da yawa ina ganin sun tsaya akwai tambaya babu tambaya yau ban fara karatun da wuri ba mu yi kokari mu rika zuwa da wuri sai zama mun yi kayan da yawa fiye da yadda muka yau din bai minti talatin ba duka abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ya yafe mana a cikin sati hudu dai na wata ramadana yau an yi daya ko ko ba haka bane a hudu ba zuwa abin da yake hudu haka dai saura nawa saura uku yanzu kun ga nan da gaban aka samu sati uku kwana ashirin da ɗaya kenan ko sai a ce cewa wata ya ƙare saboda haka mu yi kokari mu ribaci sauran kwanakin jama'a Allah ya taimake mu alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasr al-haq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقدر المقدار الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم